الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da haduwa a yau yammacin juma'a uku daidai ga wannan wata na jumada al'akhira hijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da bakwai ko takwas ne yau takwas ga watan biyu shekara ta 2019 miladiya a inda muke ci gaba a cikin karatun littafin namu mai albarka kitabu tauhid na babban malamin nan hafizahullah salih ibn fauzan fauzan a sati wancan da ya gabata mun karanta farkon wannan babin sai na yana da kyau mu faru kuma daga farkon shi don ba mu yi nisa ba cikin shi kaɗan maka karanta a ciki حكم الانتماء إلى المذاهب الإلحادية والأحزاب الجاهلية
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المعلف رحمه الله حكم الانتماء إلى المذاهب الإلحادية حكم الانتماء إلى المذاهب الإلحادية والأحزاب الجاهلية واحد الانتماء إلى المذاهب الإلحادية كالشيوعية والعلمانية والرأسمالية وغيرها من مذاهب الكفر ردة عن الدين الإسلام فإن كان المنتمي إلى تلك المذاهب يدعي الإسلام فهذا من النفاق الأكبر فإن المنافقين ينتمون إلى الإسلام في الظاهر وهم مع الكفار في الباطن كما قال تعالى فيهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون وقال تعالى الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين
قال المصنف حفظه الله حكم الانتماء إلى المذاهب الإلحادية والأحزاب الجاهلية وأن فصل zai yi bayani dangane da hukuncin dangantuwa zuwa ga mazhabobi na ilhadanci sannan kuma da ƙungiyoyi na jahiliya kenan ga fasalin zai takaita bayani ne game da abin da shahi mutum ya shiga cikin ɗaya daga ƙungiyoyi ko kuma mazhabobi na ilhadanci wanda al'ilhadi yanzu a mustalah namu na yau idan aka ce ilhadanci shine kafirci sannan kuma zai bayani takaitacce har yanzu game da abin da ya shahi kungiyoyi na jahiliya me hukuncin su me musulunci ya tanada musu na hukunci malaci abu na farko alintima'u ila almadhahib alilhadiyya kashiyu'iyyati walalmaniyati warrasmaliyya wa ghayriha min madhahib min madhahib alkufri ko kuwa ghayriha min madhahib alkufri riddatun an dinil islam malaci na farko dangantuwa zuwa ga mazhabobi na ilhadanci kamar shiyu'iyya wanda zai zo nan gaba bayanin ta da almaniya da sumaliya da wasu suma daga cikin mazhabobi na kafirci to dangantuwa da shiga su riddaci daga barin musulunci imana duk musulmin da ya kuskure ya shiga ɗaya daga cikin wannan mazhabobin na ilhadanci sunan shi riddaddi ya yi ridda ya bar musulunci فإن كان المنتمي إلى تلك المذاهب يدعي الإسلام فهذا من النفاق الأكبر idan ya kasance wanda ya shiga ko ya dangantu zuwa ga ɗaya daga cikin wannan mazhabobin na ilhadanci yana da'awar cewa shi musulmi ne to wannan na daga cikin babban munafurci sau da ba su haɗuwa ba yiwa ka shiga ƙungiya ko mazhabi na almani ko shiyu'i ko rasmali da abin da ke kama da su kuma kai da awon musulunci idan kai da awon musulunci duba ga cewa kana sallah kana azumi kana zakka kana hajji kana dukkan ayyukan musulunci kuma kana tare da su wannan shine munafici babba saboda ba su haduwa ya ka tsaya cikin wannan mazhabobin ka zamanto kafiri sananne original ba ka sa mutane shakku ya kuma kai musulunci tsaf ka fita daga cikin wannan ɗaya daga cikin mazahibkin ga na kafirci fa innal munafiqin yantamuna ila al-islam sau da su dama munafikai sukan dangantuwa su shiga musulunci fi zahir a zahiri wa hum ma'al kuffari fil batin amma su zaka ga suna tare da kafirai cikin abin da yake boye na zukatansu wannan shine hali na munafiki kenan kaga duk musulmin da ya shiga cikin wannan mazhabobin na ilhadanci to munafiki ne kaga a zahiri tare da shi ake sallah ake azumi ake zakka ake haji har kiyamul layl zai zo komai za a yi tare da shi amma kuma yana cikin wancan mazhabobin na ilhadanci to wannan munafiki kenan ya zo mu musulmi da huska ta cewa shi musulmi ne kuma yana tare da kungiyoyi wanda hadafinsu shine karya musulunci da kuma rusa shi kama kala ta'ala fihim kama yadda Allah ya ce game da al'amarin munafikai wa idza laqul ladina amanu qalu amanna idan suka hadu da masu imani suka zo wurin mummunai sai su da ce su je da su ai mu ma mun yi imani tare da ku muke wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum idan suka koma zuwa ga shedannunsu bi ma'ana kafirai sai su ce a ai mu tare da ku muke innama nahnu mustahzi'un kawai ba komai ba muke ma musulmi illa izgiri mu nuna tare da su muke a zo ai sallah tare ai komai tare kai har jihadi suke fita tare amma ta tare da ka a zuciyarsu su ba musulmi bane ba tare da munafukai suke tare da kafirai suke bi ma'ana su ne ainihin munafukai to haka duk wanda shiga cikin wannan mazhabobin na ilhadanci duk da a yanzu mu bance ba akwai kungiya mai zaman kanta wadda yake shiyu'iyya ce da shugabanta da jagoranta wanda kasashen laraba sun yawaita sosai za ga mutum ya fito ɗan siyasa da sunan cewa shi shiyu'i ne bi ma'ana ku zaɓe shi akan tsarin shiyu'iyya zai muku irin ababen da zukatanku suke so ko da abin musulunci baya san shi haka almani ma zaka mutu ya zuci shi ma shugaba ne mai neman mulkin ƙasa da sunan almaniya bi ma'ana za a baka takakka hurriya hurriyatul ra'ayi hurriyatul din cikin komai to na wajen babu su alhamdulillah Allah ƙara kare mu daga babu su amma tunaninsu kam yana nan yana yawo cikin musulmi tunaninsu na nan yana yawo da ayyukansu وقال تعالى الذين يتربصون بكم منافقai sune waɗanda suke yin daku game da lamarinku fa in kana lakum fathun min Allah idan ya kasance kuna da wani buɗi da nasara daga ubangiji kun je jihadi kun karya kafirai kun lallasa su kun samu ganima qalu alam nakum ma'akum sai ga suna cewa ai dama ba tare da ku muke ba ai mu ma mummunne ne kamar ku tare da ku muke hadafansu a zo a raba ganima su samu wannan kasan na dukiya wa idza kana lil kafirin nasibun amma idan ya kasance kafirai sun samu wani kaso na cin nasara akan musulmi qalu alam nastahwiz alaikum sai kaji suna ce ma kafirai ƴan uwansu shin dama bamu kasance muna baku kariya ba wa namna'akum minal mu'minin muna ba ku kariya daga mummunai ai ko can hilin yakin ma muna kokarin ku ci nasara ne dan haka a wasu lokutan muke kare musulmi game da su kai muku farmaki kaga wannan shine sifa ta munafikai yana tare da mumunai a lokaci guda kuma yana tare da kafirai idan musulmi sun ci nasara yana tare da su a ci ganima tare da shi a raba idan kuma kafirai sun ci nasara sai ya koma wurin kafirai ce dama tare da ku nake to duk wanda zai shiga cikin ga mazhabobin na ilhadanci ba ya da bambanci da munafiki kuma munafici babba da zai sa ya bar musulunci ko da yana da cewa shi musulmi ne sai malaci
فهؤلاء المنافقون المخادعون لكل منهم وجهان وجه يلقى به المؤمنين ووجه ينقلب به إلى إخوانه من الملحدين وله لسانان أحدهما يقبله بظاهره المسلمون والآخر يترجم عن سره المكنون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون قد أعرضوا عن الكتاب والسنة استهزاء بأهلها واستحقارا وأبوا أن ينقادوا لحكم الوحيين وحيين فرحا بما عندهم من العلم الذي لا ينفع الاستكثار منه إلا شرا واستكبارا فتراهم أبدا بالمتمسكين بصريح الوحي يستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون وقد أمر الله بالانتماء إلى المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين
ما ليتي هؤلاء المنافقون المخادعون لكل منهم وجهان lalle waɗannan munafikan mayaudara za ka samu kona ɗaya daga cikinsu yana da fuska biyu wajuhun yalqa bihil mu'minin fuska guda sai fuskanci mummunai da ita wa wajuhun yanqalibu bihi ila ikhwanihi min al mulhidin fuska guda kuma sai ya koma da ita zuwa ga ƴan uwan shi mulhidai wa lahu lisanan kuma munafiki zaka ga yana da halshe biyu ahaduhuma yuqbiluhu yuqbiluhu bi zahirihi almuslimun dayan halshen zaka ga yana fuskantar da zahirin shi zuwa ga musulmi wal akhar yutarjimu bihi ko yutarjimu an sirrihi almaknun halshen kuma daya yana tarjama sirrin da yake boye a cikin zuciyar shi wannan shine hali na munafiki kenan in yazo da harshen shi lablaburun mummunai a zahiri tare da su yake amma a cikin zuciyar shi ya ɓoye kafirci da keta da rashin ƙamnan musulunci da musulmai shi yasa Allah ya ce idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un qad a'radu 'an al-kitabi was-sunnah zaka ga sun ba qur'ani da sunnan manzon Allah baya istihza'an bi ahlihima wastihqara saboda izgili ga ma'abutan bin Qur'ani da hadisi da kuma rainas suna ganin cewa wanda ya kama Qur'ani da hadisi yanzu wannan kusan bai waye ba suna kilga shi cikin wanda yake kauyawa saboda su sun waye sun shiga cikin hadar wa abaw an yanqadu li hukm al-wahyayn farhan bima indakum min al-ilm kuma zaka ga suna kin su miƙa wuya game da hukuncin wahayi guda biyu shine Qur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi saboda murna da alfahari da abin da ke wurin su na ilimin zamani alladhi la yanfa'u alladhi la yanfa'u al-istikthara minhu illa sharran wastikbara wanda wannan ilimin da suke tinkaho da shi suna izgili da shi wannan ilimin ba wani amfani da zai kawo musu ta fuskar yawaita wannan ilimin sai dai sharri da girman kai fatarahum abadan bil mutamassikina bi sarih al wahyi yastahzi'un zaka ga sufofin su irin wannan mutanen har abada mutane ne masu yin izgili ga mutanen da suka riki wahayi suna aiki da shi kamar mutanen da suka bi qur'ani da hadisi ba su da abokan izgili sai mutanen da suka riki gaskiya Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun lalle Allah zai mayar musu da makircin da ya fi nasu Allah zai mayar musu da makirci wanda ya fi nasu dan sifata al-istihza ba a jingina ma Allah ita sai lokacin da ake kalubalanta izgili irin shi ina fata mun gane ba za ka ce ma Allah ba kai tsaye al-mustahzi an gane ko amma lokacin da Allah ke mayar da martani zuwa ga masu izgili sai ya ce Allahu yastahzi'u bihim saboda su suka fara izgili da makirci ko to sai Allah ya mayar musu da wanda ya fana su saboda Allah ya kwararre ne kamar makar ne wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makiri ba za ka kira Allah ba kai tsaye da makir saboda sifa ita kadai ba abin yabo bace amma lokacin da Allah ke mai da makircin da ya fi masu makirci iya makirci to wannan lokacin ana sifanta Allah da wannan sifa ina fata mun gane yana Allah zai mayar musu da makirci wanda ya fi nasu wannan makircin sannan kuma Allah ƙwararre ne wurin mayar da makirci zuwa ga masu yin makirci وقد أمر الله بالانتماء إلى المؤمنين Allah maɗaukakin sarki ya yi foro da cewa a yi intima'i a shiga ko kuma a karkata tare da masu imani ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani da Allah ya ayyuhal ladina amanu taqullah ya ku wanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah wanda jin tsoron Allah shine bin umarnin shi da kuma nisantar da abin da ya hana gwalgwadon iyawarka wa kunu ma'as sadiqin ku kasance tare da masu gaskiya masu gaskiya su ne masu imani kenan idan ka rabu da wanda yake mutanen banza ne ka dawo ka haɗe tare da mutanen masu gaskiya su ne masu imani
وهذه المذاهب الإلحادية مذاهب متناحرة لأنها مؤسسة على الباطل فالشيوعية تنكر وجود الخالق سبحانه وتعالى وتحارب الأديان السماوية ومن يرضى لعقله أن يعيش بلا عقيدة وينكر البديهي البديهيات وينكر البديهيات اليقينية فيكون ملغيا لعقله فيكون ملغيا لعقله والعلمانية تنكر الأديان وتعتمد وتعتمد على الماديات التي لا موجه لها ولا غاية لها في هذه الحياة إلا الحياة البهيمية والرأسمالية همها جمع المال من أي وجه ولا تقيد بحلال ولا حرام ولا عطف ولا شفقة على الفقراء والمساكين ولا عطف ولا شفقة على الفقراء والمساكين وقوام اقتصادها على الربا الذي هو محاربة لله ورسوله والذي هو دمار الدول والإفراد والذي هو دمار الدول والأفراد وامتصاص دماء الشعوب الفقيرة وأي عاقل فضلا عمن فيه ذرة من الإيمان ذرة من الإيمان ذرة من إيمان يرضى أن يعيش على هذه المذاهب بلا عقل ولا دين ولا غاية صحيحة من حياته يهدف إليها وينادل من أجلها إنما غزت هذه المذاهب بلاد المسلمين لما غاب عن أكثريتها الدين دين الصحيح وتربت على الضياء وعاشت على التبعية
مالت وهذه المذاهب الإلحادية مذاهب متناحرة wannan mazhabobin da aka ambato muku na ilhadanci na kafirci mazhabobi ne da suke yakan junansu su da kansu ba sa zama wuri guda li'annaha mu'assasa 'ala al-batil so da waɗannan mazhabobin an gina su ne akan ƙarya fa shiyu'iyyatu tunkiru wujud al-khaliq subhanahu wa ta'ala misalin shiyu'iyya su suna inkarin kasantuwa akwai Allah mazhabin shiyu'iyya su wurin su babu Allah idan ka ce akwai Allah sai ƙarya ce kawai babu Allah me yasa ba a gane shi wa tuharibu al-adyan as-samawiyya kuma suna yaƙar duk wani addini da ya sabko daga sama kaga addinin da suka sabko daga sama kamar misalin kiristanci da yahudanci addiyani na samawiya ko su suna yaƙar waɗannan addinan duka ba sa shiri da su da addinin musulunci gaba ɗaya shine ma da ya ce wa man yarda li aqlihi an ya'isha bila aqida wane ne ku zai yarda mu hankalinsa ya rayu ba tare da wani kudiri kyakkyawa ba ba tare da aqida ba sai irin su kenan su almaniya ko kuma shiu'i wa yunkiru albadihiyat alyaqiniyya kuma ya kasance yana inkarin wasu ababe na yaƙini wanda baya buƙatar nazari wurin ka tabbatar da su ko kuma rashin tabbatar da su ina fata mun gane akwai ababen da ba a buƙatar da hujja ko dalili cewa akwai su ko ba musu ko ba haka yanzu kasancewa akwai rana ko wata ko abin da ke kama wani abu ne wanda ya kaka hujja akan shi to kaga almaniya da shu'iyya suna inkarin irin ababen da hankali lafiyayye zai tabbatar da su baya bukatar nazari ko karatu fa yakunu mulghiyan li aqlihi duk wanda ya kasance haka ne halin shi irin waga rayuwa ta shu'iyya ko almaniya sai kasance ya yi watsi da hankalin shi ya zub da hankalin shi bayan da yana da hankali wal'almaniya tunkiru al'adiyan wata atamidu alal madiyat allati la muwajjaha laha wala ghayata la fi hadhihi alhayat fi hadhihi fi hadhihi alhayat illa alhayat albahimiyya su kuma almaniya kungiya ce su ma da suke inkarin addini sukan dogara ne akan abin da ake iya tabawa ko a gani kayan rayuwa kawai allati la muwajjaha laha wanda ba ta da wata fuskar da za a cimma ko gaya ko wata mutuka da ake son a cimma fi hadhihi alhaya a cikin wannan rayuwa illa alhayat albahimiyya kawai sai rayuwa ta dabbobi wannan shine gaya ta kungiya ta almaniya war ra'sumaliya su kuma kungiya ta ar-ra'sumaliya sune jari hujja kenan hammuha jam'al mal min ayyi wajhi su babban gurinsu da hadafinsu tara dukiya ta kowace fuska su dai kawai a tara la tuqayyad bi halal wala haram ba su da kaidi wai kudin da suka samu halal ne ko haramun ne su dai gaya su manufarsu a tara dukiya ba ruwansu ta wace hanya dukiyar ta shigo halal ne ko haram ne kiran bai ma'ana su abin da ke haramun wurinsu shine abin da bai shigo hannunsu ba duk abin da ya shigo hannunsu sunan shi mi halal wala afafa wala shafaka ba su da tausai alal fuqara'i wal masakin akan talakawa da miskinai wa qiwamu iqtisadiha ala riba karfin tattalin arzikinta shine ya dogara akan cin riba allazi huwa muharabatu lillahi wa li rasulih wanda tara dukiya ta hanyar riba ya ka Allah ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam duk wanda ya darma yaki da Allah wala ba zai ci nasara ba karshen shi asara da tabiwa wallazi huwa damaru duwali wal afrad wanda riba rogashewa ne ko roshewa ce ta dauloli kuma da ɗaiɗaikun mutane za ga duk daula ko ƙasa da take amfani da riba sai ka samu tana da matsala cikin tattalin arziki na ƙasarta saboda Allah ba zai bar su sami yadda suke so ba ga komai ga ado ga kawa ga komai amma sun fi kowa takura a cikin rayuwar da suke me ya kai asara kana da dukiya kuma ka fi kowa takura ina amfanin dukiya ka kenan ba ta da wani fa'ida irin azabar da za a maka kenan ga kuɗin baka isa baka huta da su sai dai kai ta musu hidima kai ta wahala tara su kuma ba za ka ribance su ba sai dai ka mutu kuma a rabe musu kaga kai asara kenan wamtisasu dima'i shu'ub al-faqira da kuma tatsa jinanan talakawa wannan kaga wannan hali ne na jari hujja wanda abin da ke gudana a rayuwa yau kenan masu kuɗi su ne ke da magana su ke sa'ai su ke hanawa akan rayuwarsu da bunƙasa arzikinsu za su iya komi da zai sa talaka ya tuzarta ya wahala kuma haka muke gani yau a rayuwa za su iya tsare komi don su bunƙasa dukiyarsu mutane su tuzarta kawai za su iya mamaye dukiyar ƙasa su tara ta su kaɗai su ci da danginsu irin kuɗin da al'umma ta shi dubu nawa za ta ci saga ya taskance shi kaɗai yana tatsa yana tsutsa jinin talakawa cikin wannan dukiya mala ce wa ayyu aqil to wani mai hankali kuma fadlan amma fihi dharratun min iman balle ma a ce wani wanda ke da wani zarra kwaya zarra ta imani yarda an ya aisha ala hadhihi almadhahib wanda zai yarda a ce ya rayu akan wannan tsarin na mazhabobi bila aqlin ba tare kyakkyawan hankali ba wala dinin babu addini wala gaya kuma babu wata gaya wata matuƙa sahiha ingantatta min hayatihi yahdifu ilaiha baya da wata gaya mai kyau da yake ƙoƙarin ya cimma wa yunadulu min ajila da yake tashi faɗi saboda wannan gaya babu ma da ce inna ma gazata hadhihi al-mazahibu bilad al-muslimin lamma ghaba an akthariyatiha ad-din as-sahih ku sani cewa sababi babba da ya sa waɗannan mazhabobin suka yaƙi ƙasashen musulmi a yau shine lokacin da mafi yawan ƙasashen musulmi suka rasa kyakkyawan addini wannan shi ya sa su kuma waɗannan tunanin suka zo suka yaƙe su har cikin gidajensu wata rabbata ala daya kuma al'umma ta tarbiyantu akan bata da lalaci wa'ashat ala tabi'iyya kuma suka rayu akan kwaikwayo duk al'ummar da ya zama to halinta ne haka to ta tozarta ta lalace kuma yau ka duba fa da al'ummar musulmi kusan haka ne halayensu babu kyakkyawan addini babu kyakkyawar tarbiyya kuma sun rayu akan kwaikwayo kuma kwaikwayon ma da suke ba wai kwaikwayo ba mai amfani fa kwaikwayo ne na sharri suna ganin kasashen da suka ci gaba masu irin wanga mazhabobin na kafirci ai kaga sun ci gaba ta bangaren sana'a da tattalin arziki na rayuwa ko to amma mutanen mu dan lalacin su ba su hange ta bangaren tattalin da suke da ko kuma ilimin da gare su na bangaren tattalin arziki da kuma tanadi ba shi ba mutanen mu ke kwaikwayo ko suna kwaikwayon su ne cikin sharbi cikin kayan da suka sa cikin tahiyarsu cikin salansu kawai da kaga mai fa'ida ci wannan in ma za ku kwaikwaye su ku kwaikwaye su cikin irin abin da za a yabe ku gaba ɗaya cikin duniya kuma a san ana dama da ku ma ba cikin kaya ba ba cikin tahiya ba ba cikin aski ba da su wannan ci baya ne da lalaci malaci abi na biyu kenan wannan shine mazhabi na farko mazhabi na ilhadanci to duk wanda ya kasance cikin ɗaya daga cikin wannan mazahib ne sunan shi raddadde azumin shi ba zai amfane shi ba sallar shi ba za ta amfane shi ba hajjin shi da duk abin da yake na musulunci ba zai amfane sa ba matuƙai yana aiki ƙalƙashin ɗaya daga cikin wannan mazhabobin wanda wannan mazhabobin fa a kowace ƙasar musulmi suna da wakilai kuma ba sa yin ba sa neman wakilai sai cikin dangin ku musulmi da su ne ake farautar musulunci da musulmi wallahi musulmi ne irin ku su ne waɗannan mazhabobin za su riƙa ba su dukiya 'yan kwangilarsu domin a rusa musulmi da musulunci tare da ku zai sallah zai azumi zai zakka zai komai a zahiri kamar tare da ku amma a fakaice yana nan tare da shi ake rusa tarbiyyar 'ya'yan musulmi da musulunci wanda kuma wasu suna yin haka ne ta fuskar jahilci jahilai ne kawai amma wani uzuri gare ka karkashin wannan jahilci baka da wani uzuri babu uzuri kai ka san da kai aka hada kai za a yaudarar musulmi da musulunci a baka dukiya a yassare maka al'amuran rayuwa dan abu ta hanyar ka a rusa tarbiyyar musulmi da musulunci kaga sallar ka ba za ta amfane ka ba azumin ka zakka ka matuƙa kana cikin wannan ɗaya daga cikin wannan mazhabobin na ilhadanci sai lokacin da ka tuba daga barin su ka rabu da su ka dawo ka rike musulunci da gaskiya to kenan wannan hukuncin su kafirci ne duk wanda ya shige su ya yi ridda ya bar musulunci sai abu na biyu malam ce na'am
ثانيا الانت والانتماء للأحزاب الجاهلية والقوميات العنصري- العنصرية والأحزاب هو الآخر كفر وردة عن دين الإسلام لأن الإسلام يرفض العصبيات والنعرات الجاهلية يقول تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من دعا إلى العصبية وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من غضب لعصبية وقال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى na'am abi da na biyu malam ya ce wani tima'u lil ahzabil jahiliya wal qaumiyatil unsuriya huwa al-akhar dangantuwa zuwa ga kungiyoyi na jahiliya wal qaumiyatil unsuriya da kuma kungiyoyi na kabilanci huwa al-akhar shi ma wani nau'i ne na daban kufurun wa riddatun an dinin islam kafirci ne da yin ridda ta bar musulunci li'annal islam yarfudu al'asabiyat saboda musulunci yaƙi ƙabilanci da ta'assubanci na jini wannan aratul jahiliya haka kuma yaƙi girman kai na jahiliya ya ta'ala Allah maɗaukakin sarki yana cewa يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى يا ku mutane ku sani lalle mun halicce ku ne min zakarin wa untha daga namji da mace kina asalin halittar mu mutum biyu ne annabi adam da hawa dukan mu kenan duk abin da muka kumsa na launi daban-daban kala daban-daban kabila daban-daban asalin mu dai adam ne da hawa waja'annakum shu'uban wa qaba'il sannan muka sanya ku sha'ab daban-daban wa qaba'il da kuma kabila daban-daban yare kala-kala lita'arafu kawai dan ku sanayya tsakankaninku shine hadafin kawai ku sani inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi ku karamci a wurin Allah shine wanda yafi ku jin tsoron Allah kina Allah ba ruwan shi da kabilarka launinka kalarka mai asali ne ko maras asali ne kawai tsoron Allah kawai babu wani wannan ina fata mun gane yawa wannan shine asalin mutane Adam da Hawwa bakin su farun su an gane ko masu daukar su da wanda ba su da da abin da ke kama da haka duka duk dai asalin su daga Adam ne da Hawwa Allah ba ruwan shi da kabilar ka abin da yake duba zuwa gare ka tsoron Allahnka kawai gwalgwadon yadda kake da tsoron Allah da himma da neman kusanci wurin Allah gwalgwadon yadda zaka samu ɗaukaka da kusanci wurin Allah kenan wanda ya furin Allah wanda ya fi jin tsoron Allah wa yaqulu nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam manzo Allah tsira da amince Allah su tabbata gare shi yake cewa laysa minna man da'a ila asabiyya baya tare da mu duk wanda ya kira zuwa ga kungiya zuwa ga asabiyya shine kabilanci walaisa minna man qatala ala asabiyya haka bai tare da mu duk wanda ya yaki akan kabilanci walaisa minna man ghadaba li asabiyya haka bai tare da mu duk wanda ya fushi saboda kabilanci wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yake cewa inna Allah qad adhhaba ankum ubbiyatal jahiliya lalle Allah ya tafiye muku da girman kai na jahiliya wa fakhraha bil aba da yadda suke alfahari da iyayensu innama huwa mu'minun taqi aw fajirun shaqi ku sani kadai kawai ko ya kasance mumuni mai tsoron Allah ko fajiri tababbe kawai shi ake dubi mumuni mutanen kirki da lalatacce mutanen bansa ba ruwanmu da kabilarka da wani wane ne ka kuma da jinsin ka abin da ke kama da haka إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي الناس بنو آدم متاني دكان سؤايا النبي آدم وآدم خلق من تراب وآدم خلق من, من تراب شكما النبي آدم أنها للتشيشني دكاسا شيني أصلا مدوات قبل da ka tashi alfahari da kanka ganin cewa kai babba ne sai ka ce to asalin ka menene kasa karshen alfaharin ka kenan wala fadla li arabiyyin ala ajam babu wani fifiko ga balarabe da wani wanda ba balarabe ba illa bittaqwa sai da tsoron Allah kawai shine bambanci tsakankanin in akwai wani bambanci da ake hanga ai i'tibari da shi abun nura ne shine tsoron Allah kawai amma jinsi kabiwai kabila launi duk ba shi bane wannan kuma da wasu da nuna cewa kai kaza ne wannan jahiliya ne al'amari ne mai kazanta an riga an wuce shi duk wanda ka ga yana buga gaba yana alfahari da kabila shin kana neman wawa ka kai gare shi kawai ka tsaya sakare ne ai mutum in ya tashi buga me yake cewa ya tashi alfahari yayi alfahari da abin da yayi ko ya gina kabilar ka kai ka samu da kanka cikin su Allah ya ga dama ka cikin raƙun mato sai ka kaza kai ko ba haka ba kai ka zaɓa ma kanka cikin wannan kabila kai ka so kai ga zamfari kai ka so kai baki wannan meye naka a ciki babu babu ko guda kiran ba kai alfahari da wannan in ka tashi alfahari alfahari da aikin da kake yi kokarin ka wanda kai aka gani ga yana naka ne ba da shirme ba malaci wa hadhihi alhizbiyat tufariqu almuslimin saboda waɗannan ƙungiyoyin da kuka ga an ambato gaba ɗaya suna raba kan musulmi wallahu qad amara bil ijtima' shi kuma Allah madaukakin sarki yayi foro da hadi a zan kalma guda ɗaya wa ta'awun 'alal birri wat taqwa mu taimaka ma junanmu bisa ga tsoron Allah da kuma aika alkhairi gaba ɗaya wa naha an at-tafarruq wal ikhtilaf Allah madaukakin sarki ya hana rabuwa da sabani qala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا الله ملوكين سركيتي واعتصموا بحبل الله جميعا ku yi riƙo da igiyar Allah gaba ɗayanku. Igiyar Allah shi ne alƙur'ani da sunonin annabi wanda suka inganta, ku yi riƙo da su. Wala ta farraƙo kada ku rarraba. Kaga wannan aya ce, in ka hange ta hujja ce akan musulmi yau. Duk mai hankali, mai lafiyan hankali wanda ya ba addinin shi muhimmanci wagga aya ya kamata ta dinga faɗakar da shi game da ababen da suke faruwa tsakankanin musulmi a yau kaga dai Allah cewa ayi mi eh a haƙi to rabe wadda aka yi tana nuna an saba ma Allah madaukakin sarki ko ba haka haka ne shi Allah cewa yayi a haɗi rashin haɗewa yana nuna cewa an saba ma Allah da Allah bai so ku rarrabu bai so ba ce wanga dan dariƙa ne wanga ahlus sunna ne wanga dan qadiriyya ne wanga dan tijaniya ne wanga dan shi'a ne wanga dan wane ne Allah ya ce ya wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu kada ku rarrabu kada ku rarrabu saboda rabuwa tabiwa ce rabuwa yadda karfin musulmi ne walima yanzu ahlus sunna da kansu sun rarraba mun ga kungiyar su kaza mun ga kungiyar su kaza mun ga kungiyar su da hada suke wuri guda hidima da aiki da za su yi musulunci yahi wannan rarrabuwar da suka yi ku shakka babu kwanakin da an yi wani wa'azin ƙasa wanda ake so a gina jami'a karkashin wa'azin ƙasa da aka aka ce ana neman kusan katsan miliyar in ban manta ba kusa an samu kuɗi masu yawa karkashin kungiya ɗaya alkitabu sunna ina da a ce dukkan su kungiyoyin nan guda ɗaya ne nawa za a samu kana ga ba su fi ƙarfin wannan jami'ar ba su fi ƙarfinta amma gugun cewa da suka yi nan guntu guntu nan guntu shi yasa suka raunana da ya ce ahli sunna haɗa suke wuri guda ba su rarraba ba da amfani da ƙoƙari da aiki da za su ya fi lokacin da aka ce sun rarraba yanzu wannan duka fitina ce da lalace to kaga yanzu ga al'umma sun rarraba shi dama barbata yan bid'a sun rarraba gasanin su da kansu rarraba suke kulli hizbin bima ladaihim farihun dan kadiriya daban yana ganin cewa duk wanda ba dan kadiriya ba bai dace ba dan tijaniya daban yana ganin cewa duk wanda ba dan tijaniya ba bai dace ba ahlus sunna yan zala su ma daban ana ganin cewa duk wanda ba dan izala ba bai dace ba jama'atut tabligh ikhwanul muslimin da duk firqoqin duniya wanda kagar rabuwan nan da suka yi yana nuna cewa akwai wasu kan ƙarya suke wasu kuma kan gaskiya suke dan bayewa musulmi Allah ya ce ku haɗe ku rabu kuma ku ce duka kan daidai kuke ƙarya ce wallahi me ya raba ku in kan daidai kuke dukan ku saboda Allah ce ya yi mi a haɗe da kuka rabu akwai makaryata cikinku bayewa a ce duka kan daidai suke sai mahaukaci baya ka ce duwar da ka ga dama kai guda ne tijaniya kadiriya shi'a izala da sauransu bayewa saboda Allah ce yayi a haɗe kada a rarrabu wannan rabuwar da suka yi aya ce da izina da za ta sa mai hankali ya yi bincike domin ya raske ina gaskiya take aiki da ita kakka dogara da abin da kake yi kaga cewa gaskiya ne kawai ka bi kungiyar da tan maka duba ga kabila kace ko duba ga iyayenka ne ko duba ga makusantanka ne ko duba ga abukanka ne ko ra'ayinka ne bincika ka ji tsakankanin waɗanga ƙungiyoyin wake kan daidai karka wadda ka ce kai tijani ka shi kenan yau don mi kuka rarraba don mi wa'ancan kaza ne in kana da hankali haka ya kamata kai dan miyo an can kaza ne dan miyo an ga suke yin kaza an gaba su yin kaza addinin nan da guda ne da abu guda za su yi ba za su rarraba to da suka rarraban nan akwai wanda ke kan daidai akwai wanda ko shakka babu kan kuskure yake ko kan bata yake kina kaga mai hankali sai su hankalin shi auna karka rika yin abu kamar siyasa wa an gana mu ne muna tare da su na wani da ke cewa na hannu khaliliyuna in dalla dalalna mu masu bin khalil ne in ya bace mun bata kawai wallahi hauka ne hauka ne Allah ce wa atasimu bi hablillah ku yi riko da igiyar Allah shine alqur'ani da sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wala tafarraqu kada ku rarraba da a ce al'umma duka za su riko da qur'ani bisa ga fahimtar sahabbai da tabi'ai su yi riko da sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bisa ga fahimtar magabata ba za su rarraba ba ko da ku sun samu sabani tsakankanin su sabani tabi'a ce ta dan adam ba ka iya raba ta da shi ba ka iya raba shi da ita an gane ko ba ka iya raba mutane da sabani sabanin ra'ayi har cikin addini amma sabani ba zai kawo rarrabuwar kai ba matuƙar kuna neman gaskiya ne za ka iya saba da mutum cikin wata matsala da cikin matsaloli daban ka ɗauki wata matsala da ka yi ganin cewa ta yi kusa da gaskiya wanga ya ce nima ina ganin ga ta yi kusa da gaskiya amma hakan ba zai sa kanku ya rabu ba tunda manhajin ku ɗaya aqida ku guda ɗaya ina fata mun gane wazkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imomin Allah da yi akan ku iz kuntum a'da yayin da kuke ku makiya juna ne fa'allafa bai na ƙulubikun Allah ya haɗa tsakankanin zukatanku fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana kuka waye gari da ni'imar ubangiji kasancewa ku ƴan uwan juna wannan aya ta sabka ne ga kabila ta al-aus da al-khazraj kabiloli ne guda biyu da suka ta cin junan su shekaru aru aru kahin musulunci kuma abu ne wanda bai kai kawo bai hada su fada shekaru aruruwa duk wanda aka haifa ya girma sai ya isko yakin nan kuma ya shiga cin yakin nan ko ya kashe ko a kashe shi Allah ya taimake su ta hanyar hada su kalkashin tutar musulunci suka waye gari ƴan uwan juna ƴan uwan taka ta musulunci to kenan kaga abin nurar ba wai su ba abin zai hau duk wanda ya biyo bayan su na musulmi kar ya kasance ko rarraba rarrabo ku ba ta da fa'ida sai ta sa rauni ta gadar da rauni tsakankaninku ku zama ta kuna ƙyashin juna kuna ƙyamashin inna Allah subhanahu yuridu minna an nakuna hisban wahida lalle Allah madaukakin sarki abin da yake so da mu mu kasance kungiya guda daya hum hizbullahi almuflihun wanda su ne kungiya Allah wanda za su rabauta walakin al'alam alislami asbaha ba'da ma ghazathu Europa siyasiyan wa thaqafiyan يخضع لهذه العصبيات الدموية والجنسيات الوطنية والوطنية malaci amma dai bayan inga me yake cewa duniyar musulunci yau ta waye gari bayan Europe ta yaƙe ta ta fuskar siyasa da fuskar wayewa ga sanan suna musu biyayya game da wannan ƙabilancin da ta'assubanci na jini da kuma ƙasa da daula yanzu aka ga abin zai baka mamaki idan kuka haɗu wata daular da ba taku ba ƙasar da ba taku ba misali yanzu in nan kake irin abubuwan ga ba suka faruwa gare ka ba amma idan kai bulaguro ka je wata daula ta daban wanda cikin daular zaka samu mutanen ƙasar ku zaka ga wasu suna karkata zuwa ga mutanen ƙasar su ko da kafare ne suna son su fiye da yadda suke son sauran yan uwansu musulmi suna ganin cewa me ke hada su yanzu jinsiya me yake cewa daula da jinsiya da ƙasa eh ba nationality take hada su za ga fada na faruwa tsakankanin musulmin da ke kasashen waje ko cikin jami'a da irin wannan yanayin tunda kaga jami'a ta tara kabilu daban-daban da kasashe daban-daban sai ga mutum yana ba daular shi kariya akan dan uwan shi musulmi yana fifita daular sa akan sauran dauloli akan daula sai kaga an yaki an yi fada an yi rikici har ana badan rihe jami'a ma a kulle ta saboda wai an zagi daulaka ko shakka babu eh babu dadi a zagi daulaka amma daulaka ta yi musulunci da musulmi da musulmi an rage an tarbiyantar da mutane akan haka shi yasa suka kassama mutane suka raba su musulunci mu wurin mu shine watankin shine cikakka me yake cewa jinsiya duk inda zaka je kasashen duniya shine shine kuma takarrinka na shiga kasa an amintu da kai kasancewa ga kai menene musulmi amma yanzu ka dibe da duniya aka rarraba ta kowace ƙasa an zaka shiga da takarrarta daban da komunta daban da tsarinta daban kuma musulmi ne ƴan uwanku musulmi kaga hakan bai kamata bai kasance amma ya zami dole mu bi wannan tsarin da muka samu kanmu a ciki ina fata mun gane dole mu bi shi amma abin da ya kamata ya kasance musulmi dan uwan musulmi a duk inda yake ƙasan musulmi in kashe taka ce kuma mutanen da ke cika ‘yan uwanka amma kaga yanzu yadda aka yaƙe mu ta fuskar siyasa da kuma wayewa aka kokarin rarraba musulmi ma da cewa yu'minu bi haka qadiyatin ilmiya wa haqiqatin muqarrara wa waqi'in la mafarra min zaka ga musulmi suna imani da jinsiya da kuma kabila ko kabilanci kamar ka ce wata qadiyya ce ta ilimi ko kuma wata hakika ce tabbatatta ko kuma waƙi ne wanda babu mafita game da yin shi babu gudu sai an yi shi mala cewa asbahat shu'ubuhu tandafi'u difa'an ghariban ila ihya'i hadhihi al'asabiyyat allati amataha al-islam zaka ga shu'ub na musulmi yau suna kutsawa matukar kutsawa kutsawa ta ban mamaki wurin raya irin wannan kabilancin wanda musulunci ya rage kashe shi ya rusa shi والتغني بها وإحياء شعائرها والافتخار بعهدها الذي تقدم على الإسلام ذاك متاني سنة وايكي ونن أبو ما سنة رايشي دوسو أشعار دوسو دوسو ألامو منس دبن دبن دا الفهري دا أبن دسك قلنا نونن تعصبانشن الذي تقدم ko waliftikhar bi ahdi alladhi taqaddama ala alislam wanda dama ya riga ya gabaci musulunci bi ma'ana al'amari ne na jahiliya wanda ya kamata a ce musulmi ya kamata ya nisa da shi wa huwa alladhi yalihu alislam ala tasmiyatihi bil jahiliya wanda shine musulunci ya dage da samu shi sunan jahiliya bi ma'ana ta'assubanci kabilanci da'awa da jinsiyya da kai dan garin mu ne dan kasan mu ne wannan jahiliya musulunci baya kallon wannan abu wa qad manna Allahu 'ala al-muslimina bil khuruj 'anha wa hasahum 'ala shukri hadhihi an-ni'ma wanda kuma Allah ya yi ni'ima mai girma akan musulmi ta hanyar fitar da su daga wannan kabilancin kuma Allah madaukakin sarki ya kwadaitar da su akan su gode ma ni'imar da ya musu ta musulunci wanda musulunci ke hada su gaba daya wa tabi'i min al-mu'min malace dabi'ance ma game da duk mutum da yake mai imani ne Allah ya zukura jahiliyatan jahiliyatan taqadama ahduha aw taqara kada ya kasance yana tuna jahiliya ta da ko ta nan kusa-kusa illa bi maktin wa karahiya wa imti'adin wa shi'rar sai dai da kyama da kyashi imti'ad da wanga shi'rar duka alfaz ne mutaradifat kusan ma'ana guda suke karantawa bi ma'ana duk mutanen da in dai musulmi ne mai cikakken imani ya kamata idan ya tuna yayi na jahiliya ya samu kashi cikin takura da damuwa ya ji kawai baya jin daɗi sai ma da cewa hal yadhkuru sajinul mu'azzab alladhi yutlaqu sarahuhu ayyama i'tiqalihi wa ta'dhibihi wa imtihanihi illa wa arathu qash'arira shin dama dan kasu wanda ya sha azaba cikin kasu bayan ya sha azaba aka sake shi to idan ya tuna lokacin da aka kama shi kasu ana azabtar da shi ai kaga ya kamata ya samu kanshi cikin tashin jiki da tashin hankali idan ya tuna wannan rayuwar da yi to haka musulmi ya kamata idan ya tuna jahiliya da irin kabilanci da ta'assubanci ya samu kanshi cikin takura da damu irin dan kasan da ya sha wahala gidan kasu wata kasa aka azabtar da shi bayan a sako shi idan ya tuna hira kaga zai takura ne yayi nadama akan abin da ya faru akan shi bayan murna to haka musulmi bai kamata ba yana kabilanci yana nuna jinsiya da abin da ke kama da haka bai dace malaci wa hal yadhkuru al-bari'u min illatin shadida tawila ashrafa minha ala al-maut ayyama saqamihi illa wankasafa baluhu wantaqa'a launuhu yace kuma har yau wanda ya barranta daga illa mai tsanani da ta shashi wani lokaci mai tsaunar rashin lafiya wanda har ya sa ya kusa ya mutu a cikin wannan yanayin rashin lafiya to idan ya tuna wannan kwanakin na rashin lafiya shi da takurar da ya samu a kai to zaga ya samu kanshi cikin kariyar zuciya kuma launin jikin shi ya canza so da ya tuna wani yanayi da ya samu kanshi na mugunta da wahala to haka musulmi karkar amfani da jahiliya kana nuna kabila kana nuna girma kana nuna asali da waye bai da asali kowa da asali shi ina fata mun gane karkar kawon ga ba su da asali wanga suna da asali ba mu bawo an ga kaza muna bawo an ga kaza duk shirme ne da kama kai ina fata mun gane wanda ake gabatarwa mai tsoron Allah wanda ya san Allah kawai ma'alaitu wal wajibu أن يعلم أن هذه الحزبيات عذاب بعثه الله على من أعرض عن شرعه abin da ke wajibi mu sani cewa lalle waɗanda ƙungiyoyi da ke faruwa da ta'assubanci da ƙabilancin da ke haddasa tashi hankali wata azaba ce da Allah ya turo ta akan duk wanda ya kawar da kai daga barin addinin shi wa tanakkara lidinihi kama qala ta'ala قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو, يل أو يلبثكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قل هو القادر كجاء مسلم Allah maɗaukakin sarki mai cikakken iko ne akan ya turo muku azaba daga samanku azaba daga samanku shine mi iska da kuma tsawa ko kuma ruwan duwatsu da abin da ke kama da haka aw min tahti arjulikum ko kuma Allah ya turo muku azaba ta ƙasan ƙahahuwanku kama ruwa Allah ya azabtar da ku ta hanyar ku ya damiyar da ku cikin ruwa ko kuma sai ƙasa ta girgiza da ku ya hallaka ku gaba ɗaya aw yalbisakum shi'an ko kuma Allah ya cakuɗa tunaninku ya rikita ku ya maida ku ƙungiyoyi daban-daban wa yuzika ba'dakum ba'sa ba'd ya dandana muku azaba shashan ku da shashan ku ya sa ku rarraba ƙungiyoyi daban-daban boko haram shi'a wane ne ku rika karkashe junan ku da ku da kanku na kaga irin wanga ababan na rarrabuwar kai da tunani daban-daban azaba ce akan duk wanda ya kawar da kai daga barin addini mai kyau so da kaga ga yanan yau ya zame mana daras musulmi ne suka rabi da makammansu suna la ilaha illallah ba su da abun kashi sai musulmi dan uwansu wannan ba azaba bace ba azaba ce sun shige daji sun zamna sun tanadi da komi ba abun da ya dame su da kafaran duniya ku dai masallata ku ne kafare wurinsu kaga shine wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd ya dandana ma shashan ku azabar shashi ku rinka karkashe junan ku wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam manzo Allah tsira da mutunci Allah su tabbata a gare shi ke cewa ma lam tahkum a'immatukum bi kitabillah matukar jagororinku da shugabanninku ba su yi hukunci ba da littafin Allah sarke shi a matsayin alkali illa ja'ala Allahu ba'sahum bainahum sai Allah ya sanya azabar su tsakankaninsu matukan ba ku riƙi ƙur'ani ba shine abinda za ku shari'a da shi akan al'umma ku to Allah zai sa shashen ku ya rika azabtar da shashi kama abinda ke faruwa a yau muna gani inna ta'assuba lil hizbiyat ku sani cewa lalle ta'assubanci da kabilanci yusabbibu rafdal haqq yana gadar da kin gaskiya alladhi ma'al akharin wanda ke tare da sauran كحال اليهود الذين الذين قال الله فيهم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه بمعنى تأسبنشي da ƙabilanci da ƙungiyanci yana sabbaba ƙin gaskiya ko da ka san gaskiya ce ya hana ka karɓi gaskiya duba ga cewa wanda ya gai gaskiya ba ɗan ƙabilar ka bane ba ba ɗan daular ka bane ba ba ɗan ƙungiyar ka bane ba kama halin yahudawa wanda Allah ya ce game da namarin game da namarin su wa idza qila lahum aminu bima anzalallah idan aka ce da su ku yi imani da abin da Allah ya sabkar mana qalu nu'minu bima unzila alaina sai su ce mun yi imani dai da abin da aka sabkar gare mu ba za mu imani da abin da aka saukar ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wa yakfuruna bima wara'ahu sai su kafirce ma duk abin da ba wannan ba nasu wa huwa alhaq alhalin abin da ba nasun ba shine gaskiya musaddiqun lima musaddiqan lima ma'hum saboda yana gaskata abin da ke tattare da su kaga yahudawa kafin annabi yazo addinin yahudanci suke yi amma Allah ya yi alkawarin cewa annabin ƙarshe zamani zai zo idan ya zo shari'a shi za ta shafe dukkanin shari'a da tashi za aiki sai suka so wannan annabin ya kasance cikin ƙabilarsu to da bai kasance cikin ƙabilarsu ba sai suka ƙi karɓar gaskiya bayan sun san gaskiya ce sababin cewa annabi muhammad ba ɗan ƙabilarsu ba ne kaga sun ƙi gaskiya saboda mi ƙabilanci to ƙabilanci haka yake da ƙungiyanci yana hana ka karɓi gaskiya ko da gaskiya ce in dai kai amfani da wannan kabilancin ko kuma kungiyanci kamar yadda yahudawa suka samu kansu wa ka hali ahli al-jahiliya alladhina rafadu al-haqqa alladhi ja'ahum bihi ar-rasul ta'assuban lima alayhi aba'uhum kamar halin mutanen jahiliya wanda suka ki su karɓi gaskiya gaskiyar da ta zo musu daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda ta'assubanci ra'ayin riƙau akan abin da iyayensu suke akai kaga sun san gaskiya su ma amma suna ganin bai kamata ba su bar addinin iyaye da kakanni zo su kama sabon addini kina kaga kabilanci da ta'assubanci na ra'ayi shi hana su su karbi gaskiya bayan sun san cewa kuma addinin annabi Muhammad gaskiya ne to haka ta'assubanci da kabilanci da ta'assubancin ra'ayi ko mazhabi sai hana ka karbi gaskiya ya makabtar da kai ina fatan mun gane ya makabtar da kai daga barin gaskiya kamar yadda algalgajiyance mutum yake yin sai sai ci mu a galgajiya haka muka ga ana yi wallahi a galgajiya haka muka ga ana yi amma kuma ga dalili yana ganin da ya ce ayi kaza bai saboda me ya ce haka muka isko iyayen mu na yi kai koyi da iyayenka cikin rayuwar duniya mana ba addini ba ko ba haka kai koyi da su cikin rayuwar duniya amma kuma kaga ta nan sai gagara yan sai ga iyayenmu da suka rayu su rayu ne cikin bukkoki da runhuna da abubuwa na ba kai wa kai kokoyi su ba cikin wannan sai cikin addini yau kai na su mana irin rayuwar da suka yi a ba za ka yi ba saboda an waye an ci gaba amma addini kana tare da su koda ba su da gaske kaga wannan jahilci ne Allah ya shi mu ya kare da haka kenan ra'ayin riƙau da galgajiya da abin da ke kama da haka shi ma yana sabbaba maka ka ki karɓar gaskiya ko da ku ta bayyana gaskiya ce wannan kuma kaga halaka ne shi yasa Allah ya ce wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah idan aka ce da su ku bi abin da Allah ya sabkar qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana sai su ce a'a za mu bi dai abin da muka isko iyayenmu suna yi wa yuridu ashab hadhihi alhizbiyat أن يجعلوها بديلة عن الإسلام الذي من الله به على البشرية ذاك هدفي دمنفا تما أبوتا وأنن قنجيوين دي حزبوبين إلهادنشي suna so su maida ta ta kasance a madadin musulunci wanda Allah ya ni'ima da shi akan mutane gaba da lokacin kiran sallah ko aha